ɗauka daga dirhamin nasa ya sadaka. Yanda yake da tufafi ya ɗauka man daga tufafin nasa ya sadaka wannan wato duk labari ne amma ana nufin isha'i. Shi wannan ta saddaka rajulun min dinarihi habarun ne amma bi ma'anar isha'i. Wato yanda can a balaga muka karanta summa mawdi al-insha'i kad yaqaul habaru littafa'uli walhirsi to nan wato lilhirsi dan kwadayi ne akan a aikata haka shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kawo wato umarnin amma da sigar labari to da sadaka kuma daga sa'a alkama wanda shi kuma alkama ce da shi ya ɗiba man ya bayar daga alkamar tasa wanda yake da dinin ne shi shi ma ɗiba daga sa'a can da dinan nasa wato da anan kuma an shafe harafin adafi ta sadakar min dinarihi wa min dirhamihi wa min zawrihi wa min sa'iburihi wa min sa'iburihi da an shafe harafin adafin har yace kai kan mutum ya ce ya rasa abin da zai bayar sadaka ko da da bino ce da shi to ya bara min ya ba da barin nata sai wani mutum daga mutan madina ya zo da wata babbar rahoniya to jiro ana da da kyar ya kawo ta da kyar ya kawo ta wajen hannayensa sun kusa su gajiya daga gare ta nan da aka ce kafu wato majazi ne mursali to bari ma kam dai sai a ce da ja da kusan da janta aka ya kawo sannan mutane su taba annaku mutane suka ringa zuwa wasu bayan wannan bayan wannan kowa yana kawo nasa gudunmowa tasa gudunmowa yadda ya daga tari biyu na abinci da na tufafi sai da na ga fuskar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta hallalu tana murmushi kai ka ce zinari aka shafe kamar zinari ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake wanda ya sunnan da sunna kyakkyawa a cikin musulunci za a ba shi ladan da ladan wanda duk yi aiki da ita aiki zuwa wato a ƙarshen zamani har zuwa ƙarshen zamani ba duk wanda ya da ita bayan sa to zai samu lada. Shi yasa ake cewa kowa mabiyansa suna cikin ma'auninsa. To wato wannan su fi mizanihim atba'uhum duk izan kadaran nabi Muhammadi to wal mar'u fi mizanihi atba'uhum mutum mabiyansa duk suna cikin ma'auninsa to ba tare da cewa an tawaye komai ba daga ladansu wanda ya sunanta suna mummuna ku a cikin musulunci to shi zai ɗau zunubin wanda ya aiki da ita daga baya ba tare da an tawaye komai ba daga zunubansu musulun ne bai to hadisin nan da yake musabin nimari kuwa shi musabi din nan da jini ne ba akwai ba mai tugo ɗaya bayan alifin. Limaru jam'in na miratu ne, ita tufafi ne na gashi wanda ake sakawa da gashin tumakai, muhaddatun mai layi-layi. Mujtabiha ma'anar mujtabiha ai masu sanya ta sun huda ta sun sa a kansu wato sun mai da ita kamar riga ƙaƙaɗo yankewa shine ma'anar jawo yana daga amfani da wannan kalmar yadda ya zuwa cikin ƙur'ani inda ubangiji yake cewa saboda lazu da jabu sahara bilwa da kuma samudawa wanda suka ringa yanyan ko manyan duwar wasu a filin ƙasarsu ai suka ringa sassako shi suka ringa yanyanko shi da yake ta ma'ara shi da aini ne wadda take ba ta da ɗa ai ya sauya da yake kuma ra'ayatu kaumaini na ga tare biyu da fatar kafi ko ramma kaumaini ko kumaini duk ɗaya ne ya yi subura ta yi ne tari biyu da yake ka annahu musabatu shi da zal ne wadda take mu'jama zal mai da da kuma fata raha'i da bar musa batun bar mai digo daya salahul qari ya haka alkali iyar da shi da wannan sa ya fada wata afahu ba a ruhu sashen malamai ya kawo kalman nan da tasiri faƙala ya ce muduhunatu muduhunatu wato ya tasifin mun sabatun da koma muduhunatu zallin ya mai da shi dal bar kuma ya mai da ita guda. tasifi kenan da dal wadda take ba ta da ɗa da kuma ramar ha'i wa nuni da wafin nuni da kuma nuni. Haka kuma ji ya kawo rabdinsa. Yahan amma zance ruwaya ingantacciya wadda ta fi shuhura shi ne na farkon cewa Musa Bato. Abin ake nufi da Musa Bato bisa fuskar biyu ko da an ce mutuhu na tundin ne dai? tsarkaka wal istinaratu da haske sai da na kusa maza Allah ta yi haske sauran hadisi ɗaya ne ka dan saboda daga Abdullahi Mas'udin Allah da gare shi cewa Annabi sallallahu alaihi wa sallama kala ya ce to kutalu zulma ba wata rai da za a kashe ta bisa fuskar zalunci la ibn adam al-awwali kiflun min damiha sai ko yanki daga jininta daga zulubin duk da jinin ya kasance masa dan adam na farko shine kabila da ya kashe habila domin shi ne farkon wanda ya nuna kisa a yi kisan kai ya aikata kisan da ɗan uwansa shi yasa duk wanda ya zo daga baya ya yi koyi da shi ne hadisin nan buhari da musulun sun ruwaito shi da kuma kiran bayan allah zuwa shari'a ko kuma wanda ke kiran bayan allah zuwa ƙasa mutane ko da ke duniya za a samu masu kira zuwa alheri za a samu kuma masu kira zuwa ƙasa kowanne ne da na su sakamakon wani da ba da kawata hala yake kowace zama aikin ka shi ne kira zuwa ga Allah bawa abin da aka zama da yanzu shi kowace zama mai shirarwa ne zuwa ga Allah wani da ba da kawata hala kuma ya faɗa Kankara zuwa mafarkin Ubangijinka da hikima da gargaɗi kyakkyawa, kiran da za ka yi zamo da hikima, domin babban abin nufin da kira zuwa da Allah a samu a harba. Ba wai kan kira kan mutane da tsanantawa yadda za ka zautar da su ba, ya zama sun yi karɓa ba wannan ake nema ba kai kira kira da hikima. Yadda zai zama mutane sun karɓi abin da kake kira zuwa gare shi. Wani kamar mata ana ce, ku taimaki junan ku da ayyukan nagarta da tsoron Allah. Wani kamar ku ta'ala kuma yake lalle wajibi ne a sama jama'a a cikin ku da za su rinke sauran jama'a zuwa alheru. An kawo da gani mas'ulin ansari Ina mutum al'amirin al'ansari mutumin Madina wanda yake ake dangana shi da Badar malamai da yawa suka ce dan ya sauka a kadar su ne ba wai dan ya halarci yakin badar ba amma ba har ya ce ya halarci yakin badar Allah ya ga garin shi kana yace Jalala sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya shirya duka aikin alheri wanda ya nuna wani aiki wanda yake na alheri to za a ba kamar ladan wanda ya aikata alheri mutum ne ya waito wannan hadisi an karbo daga abin huraira Allah jagare shi cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kama ya ce wanda ya shirya wani da zuwa shirya kamar ladan baki ɗayan wanda suka bi shi wanda shirya da yake kira zuwa gare ka shi ma za a baki daga lada ba tare da cewa abin da za a bakin ya rike komai ba daga lada da su za a basu wanda kuma ya kiran jama'a ya kiran bayi zuwa fata shi kuma zai ɗauka daga zunubi kamar baki ɗayan zunuban wanda suka yi shi a wannan fatan da ya kira zuwa gare shi wannan ba a rage komai daga zunubansu mutum ne mai zuwa isin nan an taɓa da da akaki shi ne sa ni misali bani Allah ta gare shi cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce ranar yakin mai bara na'u na'u ne Allah ta kadar wallahi zan ba da dukar yakin musulmi a gobe ga hannun wani mutum da a hannunsa ne Allah zai buɗe mana haibara shi wannan wanda zan ba dukan nan yana son Allah yana son manzon Allah Allah kuma yana son sa manzon Allah ma yana son wannan mutum da mutane suka kana suna kogawa nan da nan a tsawon daren waye a cikin su za a ba shi wannan dutar yayin da mutane suka wayi gari gari ya waye don ce sammakon zuwa wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kowa a cikin yana sa ran a bashi tutar kowa na sai ga an bashi tutar tunda an faɗi sufar wanda za a ba tutar sai ba zan Allah duk waɗanda ke wajen bai kalli kowa a shirku ba bai ba da tutar ba kowa ba inda ina alilan abida ina alilan abida shi ya rasu lafi yana bai da lafiya idanunsu yana shirin idanu sai manzo Allah ce ku aika ku aika a kira shi yanzu aka zo da shi mai wato idanun nasa ba lafiya sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tuntu a idanunsa ya masa addu'a cewa ana ba shi lafiya shi ke nan sai na aliya warke kai ta ce ma bai taɓa ciwo ba a idanun nasa. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dauki tutan nan ya bashi. Sai sai na ala Allah ta kare shi da ya Rasulullahi. Inda in ya ce su sai sun zama musulmi kamar mu. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi ka tafi sannu sannunka. Har sai ka sauka a farfajiyarsu. Sannan ka fara kiransu zuwa ga musulunci ka ba su labari da abin da yake wajibi a kansu daga haƙƙin Allah tabaraka wa ta'ala a cikin amma da Allah da samu Allah ya shiri mutum ɗaya da sarrafinka ya fi ma daga zababbin dabbobi da yake nan wato jajayen rakuma a mutafakun alai buhari da musulun sun waito wannan hadisi yadda dokuna ai suna kogawa suna hira a game da yake wato alari nika ana faɗarta da kasuwar ra ko fata a bisilika ko rasilika duk da ne amma a ce rasilika ya fi fasaha kuma wannan hadisin na sayyidina ali a matsalar mu a kansa aiki ne yanda mai motar shari'a ko mai misali ya faɗa wasu ulil islam duk kafirai in an je ba daga zuwa faɗa musu za a yi da yaki ba sai an fara kiran su zuwa ga musulunci in sun yarda sun musulunta shi ke nan sun zama da su da sauran musulmi duk ɗaya in ba su yarda sun musulunta ba a sai to in ba za ku musulunta ba ku yarda ku shiga alkawarin musulunci ya ku ringa ba da jizya in kuma za mu kare su ba ya ke tsakanin mu da ku wanda duk ya faɗa muku ma za mu kare shi in sun yarda sun karɓi wannan shi ke nan in ba su yarda ba to shi ne sai a yarda ba a faɗa wa kafiri da ya ke kai ɗaya sai an yi kiran sa ya ke amma su malaman su ce wannan mansuhi ne a wato da da farko a kan sa ne a ke aiki da gaba sai zama a littafi ne yana da labarin musulunci ya ce musulun da ana kai masa aiki kawai a fata masa ba sai an sake kiran sa ga wani musulunci ba. Mu dai a matsayin mu ana aiki da wannan hadisin cewa ba mansuhi ne ba. an zama da ana cikin malik Allah ta gane shi ga wani saurayi daga banu abdulama ya ce ya rasulun lahi ni ina nufin fita yaki gajuwa ina nufin fita yaki wani samari ma a ga hannu biyu alhaji ba su da abin da zan yi tanadi ba da abin da zan yi irin fita yaki sai maza Allah ya ce da shi ne ko jan wane shi wannan wanda zan tura ko dan sa da ya yi shirin fita ya ke nan amma kuma rashin lafiya ta same shi yawa wannan hadisin ya nuna mana wanda yake nufin mai sarrafa wani abu nasa a cikin tafarkin alheri sai wannan tafarkin alheri yau ya gare shi to ya sarrafa shi a wani alheri sai ya ta su a da kuma wannan bai samu ba shi ke nan ba za a iya kaya na abu sai da musamman kayan niyyar zuwa hajji zuwa hajji ai abu ne mai kyau an ce ma zuwa hajji ai kan kaya ne a kan musulmi ko da duk musulmin duniya za su zama sun yaji wajibi ne duk shekara a samu wanda za su je su tsaye da sha'adurul hajji ibadun hajji to sai zama ba ta samu zuwa din ba don idan Allah kai niyya dukiyar nan da za ka kace za ka je kai hajji to ka sarrafa ta abu ta farkin alherin mu ba a ce za ka mai da ita a cikin dukiyar ka ba ka sarrafa ta a cikin wani tafarkin na alheri shi ne shi ne abinda wannan hadisi ne ke nuna mana to ya je masa a shi wannan mutumin sai je wajen wanda aka faɗa masa yake da shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana gaishe ka manzon Allah ne aiko ni wajen ka yana gaishe ka kuma yake da shaida ma cewa ka ba da baki dan abin da kai shirin za ka je yaki da shi sai mutumin ya kira matarsa yake kewance ba ki ɗayan abin da kika san na tanadinsa don zuwa yaki fito da shi gida mutumin nan. Kuki ya ya kai kiki za ki rage wani abu a ciki za ki gani wani abu daga ciki. Na nan ne da Allah ba za ki ce za ki rage wani abu ba daga cikinsa sai ya zama Allah ya miki albarka a cikin abin da kika rage na zai zama mai albarka a gare shi yasa ba ki ɗaya ki ɗauka ki ba shi. Mutum ne ya wai wannan hadisin. Tsari ya ci taimakon juna bisa ayyukan nagarta da tsoron Allah. Wani tabarar da wata rana yake, mu taimaki ku bisa ayyukan nagarta da tsoron Allah. Wani tabarar da wata rana kuma ya faɗa wanda wata aya kun tura ma, turar da sayyidina Imam Shafi yake cewa da a ce Allah bai saukar da komai ba a Qur'ani sai suran nan ita kadai da ta isa mutane su tsaya su aiki kyakkyawa tunda an nuna musu cewa ga ga matsayin aiki kyakkyawa a ciki to wani asali kuma surar da a wani lamarin daga cikin ramaramuni shehu mutum islam shehu ibrahim da Allah ta'ala ya sauke ta ita kadai ya tafsirin da a wani a wasu sashen da a ramaran nan saboda abin da ta ƙunsa wato wanda yake muhimmi a kan bayan su tsaya sai shi. Wal asal, wani sanin wata ala ya yi rantsuwa da zamani gaba ɗaya, ko koyi rantsuwa da abin da ke bayan gaba ko koyi rantsuwa da sallar la'asar, ko ko an yi rantsuwa ne da rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ubangiji ya yi rantsuwa da zamanin da kake a raye, ya rasu Allah kamar wannan zamanin shi ne mafi ɗaukakar zamanai gaba ɗaya. To, ba innan insani hakika shi mutum da fi mutum, ba shi dai zan mutum yana cikin tafewa yana cikin hasara. Sai dai waɗanda ya sun ba da gaskiya. Wanda yake ya imani ku shi ne fi da kansa daga wannan. Amma in ba haka ba mutum yana cikin hasara. وعمل الصالحات والذي في إيمانه سوف أيك كاواوا يدعو كما كل شيء وجود وكية سوى أريكي جسيا أريكي جسيا سوى وجود كما وكية سوى أيجويا أيجويا بس أيك من الله وحكوم كذا أيك تعطيه أيك السابو إمام الشافعي يا حكوم هذه abinda magana ta fi take nufi hakika mutane gaba ɗayansu ko matukan suna cikin rafana daga lura da wannan sura yake mutane da sun zaɓi lura da wannan sura da abu da yawa da suke yi da sun ba aikatawa an faɗa wa mutane cewa ba abin da yake zai rabuwa da yake imani sai ayyuka na gari sai umarta juna da rikin gaskiya a tsaya kusa gaskiya sai kuma umarta juna da cewa a yi juriya a yi haƙuri ba su ce na ne shafi an haife shi jira na shekara ɗari da hamsin shekarar da imamu abu hanifa ya yi wa faya an wasa an haife shi a birnin gaza ba a ƙasar filastini yana yaro kuma aka mai da shi garin su masa domin asali da an mutu masa ne kore shi ne mutalabi mutalibi ya haɗu da annabi sallallahu alaihi wa sallama azumanatin kakan imanin shafi'i ne kamar yadda yake kakan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma wato shi ya ya ya yi wa baki da ya haɗa shi Qur'ani yana da shekara bakwai ya haɗa shi mu da Imam Malik yana da shekara goma da kuma ya fara karatun ilimi a hannun musulmin muhallin masa izinin cewa ya ba da fatuwa ma ya ringa ba da fatuwa shi yana ɗan shekara goma sha biyar sannan kuma ya tafi wajen imamu malik ya lalace shi zamani mai tsawo sannan ya zo bagadada hijira na da shekara ɗari da sittin da biyar ya zauna shekara biyu to a a bagadada daga baya kuma ya koma masa sannan ya tafi misira ya zauna a can wato inda Allah ya karɓi ransa hijira na da shekara mai can da hudu wanda wata rajab yake ya kare wanda wata rajab ya kare a jira ta mai can da hudu a rannan mai ke wa kare shekara hamsin da hudu ke ya sa dukkan malaman masamomin nan guda hudu shi ne mafi gajar da su rayuwa a duniya wanda da ke wato sai imani abu hanifa wanda ya rayu shekara saba'in a duniya sai kuma ahmadu na amfani wanda ya saba'in da bakwai Imam Malik wanda ya fi dadewa a duniya wanda ya tamanin da shida. So, wa an abi Abdurrahman, an taɓa daga abi Abdurrahman shi ne bai gina hajjar Juhani, Allah ya gare shi. Yake, man tsara, man zara sallah da sallar ya ce, Sabilillahi wanda ya shirya, wanda ya fita yaki saboda Allah, to shi ma kamar ya je ya ce wani saboda Allah ka ba su duk abin da yake bukata a tafiyar nan za ka to kai ba ka mata da kayan yaki ne wanda kuma ya tsaya ya kula da iyalin wanda ya fita ya haina ta hanyar alheri kuwa ya zama duk wani abin da ke bukata yana kai musu fasar garra to shi ma za a ba su ladan kamar ya ce da kansa ya yi yaki hadisin nan buhari da mutum da ke ruwaito shi a da daga hadisin da wani Allah ya gare shi ya mu ya da sallallahu alaihi wa sallama ba a sanya a kirin jina zuwa banu liyana daga banu huzailin ne yake yanda idan kullum rajin nan ya yi a hannun kuma yadda mutane suna cikin masu ya ce to duk mutum biyu su haɗu su haɗa ƙarfi ɗaya daga cikin su abin da aka haɗa a ba ɗaya daga cikin su ya shi ya ce wannan duk bai namu alaƙar kuma yana tsakanin kowanne a cikin su za a rubuta masa kamar ya je musulun ya ruwaito wannan hadisi an kama daga nan abbasin allah dagare shi cewa manzala sallallahu alaihi wa sallama ya gamu da wasu matafiya abu da ake kira da waha'a yace wa'annan kuma suwaye da suka ce ai mu musulmi ne suka ce su ma da gani da zan allah ba suka ce nan an ta kowa ne ne sai ce ni Allah. Sai wata mace daga cikin su ta daga masa wani yaro. Ta ce, yanzu wannan in yi haƙƙi haƙƙin nasa ya inganta. Sannan ya ce, kwarai kuwa haƙƙin nasa ya inganta, amma shi za a ba da, za a ba ki. Musulmi ya rawaito wannan hadisi. Hadisi yake nuna cewa a shekuta yaro, ko da jinjiri ne a yi haƙƙi. amma lokacin da bayan da da shi dole abin da aka ce an hana murini da shi ma ba a yi masa ba a wannan lokacin kuma ya yi haji na iyaka ba a ce hajjin nasa na farilla ya tsare daga gare shi ba wannan sai in ya yi bayan ya ya balaga sai bayan ya balaga shi ne zai tsare masa da hajji na farilla amma dai hajjin da aka da shi yana jaririn yana jinjirin ya inganta ba an gaji musu lallari an tabbatar da aji musu ashari Allah ya kawo shi ya tabbatar da annabi sallallahu alaihi wasallam to kana shi Allah ya ce al'aminu wanda aka bashi tsaron dukiya wanda yake musulmi wanda yake abincacce wanda yake zartar da abin da aka umarce shi da shi ya ba da shi cikakke abinci tarwa alhali ransa tana mai jin daɗi da haka ya ba da dukiyar zuwa wanda aka ce ya bayar domin ne daga cikin masu sadaka yadda za a ba ainihin mai dukiyar lada shi ma za a ba shi lada ya taɓa waɗannan sharuɗa ya bayar da son ya bayar yadda aka ce ya bayar وحديث ابن معاذ مثل سويته a wata ruwaya wanda yake ba da abin da aka umarce shi da ya baya wasu sun wasu mutasar da ɗaya ne ke mace da ɗaki ma tasirin nuni a da tasirin yake wato da fata ɗaki mutasar da kai da tasirin nuni aini mutasewa ta har muka sake kai ne ɗaya ne daga cikin masu yin sadaka guda biyu wa asiri sun rajin da kuma aka sun haka muka sake duniya da kasara kafi da fata annobi bisa cewa jan ne wata na kuma kowanne a cikin su sahihu ingantacce ne kowanne a cikin su ingantacce ne ko a ce muka sake kai ne ɗin ko a ce muka sake duniya. Mana rahimu wannan babi ne to babu wannan babi ne sun nasiha da sun nasiha wannan babi ne a cikin nasiha wani tabaraka wa ta'ala yake hakika mummune ɗan uwan juna ne ɗan uwa ne na juna shi yasa wajibi ne su zama masu yi wa junansu nasiha wajibi ne mummune su zama masu yi nasiha ga junan su wani tabaraka wa ta'ala yake yana mai ba da labari daga annabi nuhu ala nabiyina wa alaihi salatu wassalam wa an zaulakum ubalikum risalati rabbi wa an zaulakum hakika ne muku nasiha ina cire da ku ta tafarkin shari'a ku wato shawar sulman ne ke cewa alamar cewa bawa yana da nasiha a zuciyarsa a uku in ya samu abu uku to ya tabbata shi ka yana da nasiha a zuciya na farko idan wata musula ta samu musulmi ko ta samu wani daga cikin musulmi to yanzu ya damu kamar da ake shi musibar ta shafa ba inda yake wani zama shi ya tsira shi ke nan wanda gidansa lafiya gidan kowa ma ya kone ya riga kone wannan ba ba na fi hakiki ya zama duk abin da ya samu wani a cikin musulmi to kamar shi abin ya shafa sannan kuma ya ringa musu nasiha ya ringa musu nasiha ya ringa kuma shiryar da su zuwa abin da yake gyaran su abin da duk zai zama wasu da ake da bayi to ringa nuna musu ko da ba san haka ba ko da ba sa so to ringa dai wannan shi ne alamar nasiha wanda yake da haka ya zama mai nasiha to a wani ne kuma ya faɗa daga annabi hudu cewa ya ce da mutanen sa wa ana kun na ku gudani hakika ni mai nasiha ne gare ku amintacce amintacce ne kama a cikin da yake sun zo a wannan baɗi babin da biya hadisi na farko an karɓo shi ne daga adiyu kayya sunan yadda ke yadda ke nan bai da wani ɗafi ita wannan ya tasa shi ne tanimu ɗan auto shi ne wanda yake abin danganawa ga dadi wato sunan kakansa ne da addarusa addarusa shi wannan tanimu a shekara ta tara Allah ya sa da manyan mazaje masu girma sai zama kafin annabi ya wafati ta wannan shekara ɗaya da ƙarfi aka sauka daga ƙur'ani sai da ya haɗe da ake lissafa ta cikin wanda yake sun haɗe shi ƙur'ani tun a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam bayan musuluncin da a shekara biyu ba annabi ya wafati ba a shekara biyu ba tun da ya musulunta ne a shekara da tara shekara ta goma da farkon ta sha ɗaya annabi ya wafati amma kuma ya haɗe shi ƙur'ani gaba ɗaya kuma wato bayan wafatar annabi ya koma shan da zama wato bayan an bayan kashe sai ya koma shan da zama wato an sa da ta karbo daga gare shi guda goma sha takwas ne musulun ya rawaito wannan hadisin nasa na rawaito wannan hadisin nasa kuma ba abu da wata ne na fari da maga kuma da rawaito hadisan amma buhari ke bai rawaito hadisi ko ɗaya na saba ba hadisin ta ne mun tare a cikin buhari to Allah ya gare shi cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama ta ya ce addini abin da ake kira addini shi ne tsayawa yin nasi wannan hadisi wasu malamai suka ce ba shi ɗaya musulunci yana kewaye ne a kan wannan hadisi domin addinin musulunci gaba daidai a kan nasiha a kan gina wasu suka ce wannan hadisi rubiki ne rubiki ne na ya kunshi rubiki na musulunci to to muka ce da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama da yake addinu an nasiha ce yin nasiha ga waya rasulullahi da kake addini nasiha to yin nasiha ga wa sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake a yin nasiha ga Allah wato yin nasiha ga Allah shine bawa ne imani da Allah da sukanta Allah ba shi ɗaya tsohonsa kudura irada cikakken cikin iko cikin hikima da ta Allah sanar wata ala gwani ne in ya zama kana ganin wani abu da Allah yake ta yi kamar ba hikima a ciki ko ga wata hikima daban ba wannan ba ta nasiha da Allah ba ba ta yi nasiha da Allah ba a wannan halin to wato kuma ta tsaya tsayin daka wajen bin Allah da kuma nisantar abin da yake saba wa umarninsa. so wanda duk za ka so saboda Allah ka yi nasiha kenan da Allah ka ci duk wanda za ka ci saboda Allah kai soyayya a saboda Allah kai soyayya saboda Allah wanda duk ya ba Allah kuma ya zama naka wanda kuma ya zama ya saba wa Allah to ya zama ba naka ne ba ka za ka yaƙi da wanda ka kafire ka za ka yadda kai sulki da ni'imomin Allah ka gode masa a kai wannan shi ne gode wa Allah kuma duk lamarin ka ya zama kayan nufin shi shi ka ta jira da fadila tilas to haka nan kuma yin nasiha ga littafin Allah yin nasiha da littafin Allah wato yana daga nasiha da littafin Allah ba wa yadda cewa littafi ne na Allah Allah ne ya saukar da shi bai kama komai ba daga zancen hadisa ba wani wanda yake da ikon ya zo da kamar sa a ce kenan shi ne abin gabatarwa ka duk wani baya ba wani bayani da wani zai zauna ya tsara a ce ai wannan tsarin nasu shi ne abin gabatarwa kan Qur'ani in an yi haka ba a yi nasiha ga Qur'ani ba ba a yi nasiha ga Qur'ani ba kuma a tsaya a girmama Qur'ani a karanta ta hakikalin karanta shi a kyautata karantawa a karanta shi da kyakkyawar karantawa da nuna tsoron Allah yayin karanta shi a sai da harufansa kowane harafi a faɗa yadda yake kuma a ƙoƙarin fahimtarsa, fahimtar Ƙur'ani da kula da gargaɗin da yake cikin Ƙur'ani. Bincike daga abin da yake amina ba da da nasu da mansuri da yaɗa ilimin da Ƙur'ani ya ƙunsa da girmama ma'abota Ƙur'ani. Duk wanda yake ma'abota Ƙur'ani aiki ahalul Ƙur'ani humu ahalul lahi. Wanda suke ma'abota Ƙur'ani aiki na Allah. wannan shi ya sa a daidai cewa ai wannan madauka qur'ani ne amma kuma ana rena su kamar yadda yake da yawa ya kan faru bayan ko suna ɗauke da ilimai masu yawa ko da an ga wani abu dai wanda bai dace ba da zazzare su to a rinka ƙoƙarin yacewa saboda darajar tare da su saboda darajar abin da ke tare da su a ga wannan garbi ne a gefen mai wannan garbi ne a wannan ba daidai ba ne wanda yake ɗauke da ƙur'ani hakkinsa a girmama shi hakkinsa a girmama shi to to da yawa abin da zai faɗa game da ƙur'ani ne ba ba ba za ka faɗa ba saboda ba kan da ƙur'ani ne da shi yake sun ta ba yanzu nan ko wata kalma ce zai iya faɗa ma ai kula ta za ta a cikin ƙur'ani ko ko ga yanda take ko ya ga yanda ake rubuta faɗa ma wannan wanda duk sanin wannan ai farilla ne abu ne wanda yake farilla akan al'umma to Haka nan kuma yin nasiha da manzo sallallahu alaihi wa sallam yana daga yin nasiha da manzo gaskata shi ka gaskata shi wanda cewa shi manzon Allah ne ka imani da shi ka girmama haƙƙinsa ka ji nauyinsa ka ta ce za ka wulakanta wani nasa za ka wulakanta wani nasa ba ka girmama shi ba irin masu ka tobara wanda za ku faɗi wani na'anar sallallahu alaihi wa sallama su dangana shi da mummunan matsayi da wannan ayi bakantawa ne ga annabi shi yasa malamai suka ce masu irin wannan ai kafirci ne man kana fi du'a rabbi yuhriku umma nabiyyi kafirun yuharraku wa man yaqul fi an-nar wajidun nabiyyi fa za ku hukum bi kitabin masal wanda yake zai mummuna addu'a kamar aika annabi sallallahu alaihi wa sallam da shi a ganin sa wai ilimin ka ya nuna masa cewa ai da samu tsira ba ko wannan kafiri ne hukuncin sa kona shi a wutatin anan duniya ba sai ya je lafiya ba duniya ma a fara gaggauta kona shi wanda kuma zai dangana mahaifin annabi sallallahu alaihi wasallam ga matsayin mummuna a lafiya to shi ma ya haramta da damuwa daga malaman masar hakanan kuma fatafakan magana da ya'ya ko jikokin annabi sallallahu alaihi wa sallama shi ma duk ni kanki wa sabbu nabihi man istahafa bi hajjihi zan da ta kula ta hafa fata fata magana da iyalin gidan annabi zuri annabi sallallahu alaihi wa sallam kan garewa sai ta sace daga addini zindiƙin cewa sai wai kutan zindiƙo wadau a karar taubata ana kashe zindiƙi ko ya ce ma ya tuba ko ya ce ya tuba ta yi ya tuba ta ce tuba tuba ta fata amfani shi wajen Allah amma mu kun tuba to haka nan kuma in nasiha wato kuma da tsayawa ya ta suna annabi sallallahu alaihi wasallam ayar suna annabi sallallahu alaihi wa sallam da kiran bayi zuwa gare ta da karewa daga kada mutum yana duk wani abu game da hadisin annabi ba tare da ya tabbatar haka abu ne ba da girmama madauka hadisi da girmama madauka hadisi malaman hadisi a girmama su yanda ibnu juraydi yake faɗa cewa ai shi kan da wanda yake so irin malaman hadisi a halar wasahadan dillazina ubihuhum وأرسلهم في الله في الأعلى في الأعلى أعلا بكون صالحين ذوي تقى زي الوجوه وبور كل ملائكة يسعون في مثل الحديث بعفة وتوفر وسكينة وآل ومداد ما تدري به أقلامهم أفكار وأعجب من دم الشهداء يا هذه علم النبي محمد ما أنتم وسواكم بسواد يتأكم على ba za a taɓa kwatanta ku da kowa ba ko ne kuka gaji alheri mu ahlul hadisi mu ahlul nabi wa illa da tabu an ji suna ruwa an tasa mu ko kalama ko sabi to wani ai mace musulmi da kuma yin nasiha da shagabannin musulmi a taimake su rufe abin da yake gaskiya da biyayya gare su da gaskiya din a ringa faɗakar da su da tunatar da su ta fuskar tattaunawa da sanar da su abin da suka rafana abin da ba su kai da yin sa ba daga haƙoƙin musulmi to a ringa sanar da su da kuma ƙoƙarin haɗo kan zukatan musulmi zuwa ji su kuma a ringa faɗakar da su shagabannin kada su yaudaru kada za su yaudari kansu don sun ji wani yanzu yana yabansu ko kasu yaudara da aka su tsaya su yi aiki kuma a ringa yi musu addu'a ko yaushe domin yadda aka karbo daga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda shi yake so ya addu'a ko ya wasan yi wa shugaba wa ja'a an hayyin wa rada adnani man lahu da'watun falittul bani an karbo daga yadda shehu da zuki ne ya kuka su yake faɗa an karbo daga sayayyen da sai cewa wanda da zai addu'a ko ya yi wa shugaba yi wa sarki domin idan shugaba ya zama ya gyaru kowa sai ya mora kowa sai ya amfana da gyaruwar tasa to haka nan kuma yin nasiha ga baki ɗayan musulmi yin nasiha ga baki ɗayan musulmi wato shirya da su ga abin da yake gyaran su abin da zai zama gyaruwa da su duniya da lafiya domin ya taimake su kuma wajen faɗi ko wajen aikatawa in ya ga aikin wani to ya kokari ya sitirce ya sitirce sai ya ce zai yada ai wannan ma ga abin da yake shirye ko ga abin da yake ya kokarin kare da abin da zai gare su ya kokarin dawo duk abin da zai amfana gare su ya umarni da kyakkyawa ya hadi daga mummuna tare da sassautawa kuma ya zama yana so wa dukkan musulmi abin da yake so ga kansa yana ci gare su abin da yake ci ga kansa ya kokarin karewa da rawukansu da dukiyarsu da mutuncinsu da faɗi da aiki yayin kuma ya faɗaitar da su musu su ɗauki wannan ɗabi'a ya zamo ita suke wannan shi ne yin nasiha gare su to wannan hadisin imamu muslim shi ya rawaito shi hadisi na biyu a wannan babin wato daga gare ibn abdullahi Allah ya gare shi gare ibn abdullahi bajali yace wata da annabi sallallahu alaihi wa sallama da ta cewa zan sai da sallah da ta asali ita masu ne ce a ta shafi ta wato a ta ce ita masu ne amma ta ta ce ita kamar da ya zo a fara cewa bai na ilayhi shi da kuma sallah wani ta yi zaka na yi tafa da annan sallallahu alaihi wasallam muka ba da zakka na yi tafa da manzo sallallahu alaihi wasallam muka cewa zan yi nasiha ga dukkan musulmi hadisin na buhari da muslim sun rawaito shi kuma kamar hadisin nan hujja ne bisa shigar muridi a cikin alkawarin shaidu ya tafa da shaidu yanda shi da rero ya yi shakka ta musamman da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da sai da sallah da ba da zakka an san da sallah da ba da zakka ya kuma da jawabi a kan dukkan musulmi Allah kan yi sayar da ma ba ka ta sai mutum ya yi shakka a kai ba sai mutum ya yi wata shakka ta da ban a kai ba to amma kuma da yin nuna da kai da manzo sallallahu alaihi wa sallam mutum zai tsaya da shi yasa yin shakka da shehunai suke ruka daga muridai tsarin faɗaitarwa ne duka ayyuka na alheri ba wai abu ba ne wanda yake ya fita daga tsarin addini shi yasa za a gani a hadisai da yawa hadisan da yake sun kawo maganar dabba sabai daban-daban sun yi dabba iri daban-daban da annabi sallallahu alaihi wasallam akwai wanda shi tabbar da da annabi sallallahu alaihi wasallam shi ne cewa ba zai taɓa taimako daga ba zai taɓa neman taimako daga hannun wani ba mai karfin hadisin yake na ga ɗaya daga cikin su ko da bula karsace za ta wado daga hannunsa yana kan doki to ba zai dole ni ko masa ba sai ya sako shi da kansa ya ɗau saboda ne saboda ya shafa da annaba a kan haka sai ya sa ba cewa ai shafa da shehunne ko abin da ya kama da haka abin da yake haska daga tsari su ne ba su tsarin ba. Mai tsarin da aka rabu daga annabi ne akwai hujjoji akwai dalilai daban-daban da suka karfafa haka suka nuna cewa a cikin zaben an samu waɗanda suke tafa tafa musamman da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama akan abin da yake an umarci baki ɗaya musulmi da shi umarni madani amma kuma suka tafa ta musamman tare da haka. To na na uku an karɓo daga ana sojin mali wato kuma shi yadda a baya muka karanta cewa shi jariru din nan shi jariru din nan saboda kularsa da wannan a tsafta ne da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wakilin sa ya sai doki a hannun wani wanda aka karanta a baya birane ɗari uku ɗari uku aka siya amma da yanzu yake cewa sai wannan ne ba haka ba kuwa ba zai kai ɗari hudu ba suke a kai ɗari ya kai ba ba zai kai ɗari ya yi wata iya kai ba zai iya kai ba ɗari shida ba har ɗari takwas yake ce ɗari takwas sun za a biya shi ɗari takwas sun za a biya shi bai ga cewa ai shi an samu masa araha ba ne saboda ya ga cewa ya riko da wannan da mace nasiha ɗaya ga mai doki da dokin ka ta yi kasuwa ta kama a siya ɗari takwas to yadda za a yadda za ka kama din a siya mafi tsada shi ma haka din zai biya haka din zai biya don ya nuna nasiha wato mukarsa da nasiha ga dukkan musulmi to a tsari tsari ke nauka wannan bayan an karbo daga anas Allah a jagare shi ya ka abin sallallahu alaihi wa sallama annabi sallallahu alaihi wa sallam yake ba inda za a tsaye ku ya zama mummuni sai ko ya so wa ɗan uwansa abin abin da yake so ga kansa yanzu muna so wa ɗan uwansa daga ayyukan alheru da ayyukan ji yanzu irin abin da yake so ga kansa ba ya zama ya so haka to ba waɗansu ba da suka ce wannan alama ce ta imani wanda yake cikakke imanin da bai sama haka ba to ya zama imani ne wanda yake naƙi wanda yake naƙi to wasu ba da suka ce irin wannan ya fi kome wuya ga bawa saboda zuciya mai karkata ce da kanta amma mutum ne kokari ya ya ci da zuciyar tasa shi ke nan zai samu irin haka da zai kai irin wannan sace ba ba ba annabi sallallahu alaihi wa sallam mutanen Madina Allah ya ya yaje su da haka nan cewa su suna kan duk wanda ya zo wajen su kuma